وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله أكاد فتوى أهما ما شاء الله قوائد شافي نوى شافي نقوم شافي أنام بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب babu fada'ili salat wannan babi ne na mustahabban sallah wa amma fada'ilu salati amma kaga mustahabban sallah fasirrul ma'mumi asirta karatun mamu amma sirrul imami tare da asirta karatun liman ma'ana duk inda liman yake karatu a asirce to mustahabbi ne shi ma mamu yayi karatu ya karanta fatiha a asirce to kenan inda lima yake karatu a bayyane ba a so mamu ya karanta komai sawa'un a bayyane ko a asirce kar ya karanta komai amma inda liman yake karatu a asirce to mustahabbi ne ya yi karatu shine ya karanta fatiha a asirce wata ɗawilul ƙira'ati da tsawaita karatu fi subuhi a cikin sallar asuba wa zuhuri da sallar azahar sai dai kamar da mai ahalari ya gaya mana yace tsawaita karatu cikin asuba sai yace wa zuhuru taliha azhar tana bin asuba wajen tsawo wato tsayin su ba ɗaya bane na asuba din ya fi tsawo amma azhar ita take bin asuba wajen tsawo to amma nan malam tunda tsawaitawar ake nema sai yace tsawaita karatu fi subhi wa zuhuri cikin asuba da kuma azhar wa taqsirul qira'ati da gajarta karatun sura fil asri wal maghribi cikin sallar la'asar da sallar magaruba wa tawassuduha da tsakaita ta ita qira'a din ko ita sura din mutum yayi matsakaiciyar sura fil isha'i cikin sallar isha mustahabbi ne wa tasbihu fil ruku'i da yin tasbihi a cikin ruku'u mustahabbi ne wa du'a'u da yin addu'a fi sujudi a cikin sujada mustahabbi ne wal qunut da yin al qunut a sallar asuba a raka'a ta ƙarshe kuma a asirce mustahabbi ne wal julusu bi ilyatika yusra da zama da duwawunka na hagu a zaman sallah ka zauna a jefan hagu duwawunka na hagu a ƙasa ƙafafuwanka su fito ɓangaren dama mustahabbi ne wa wabu yadaihi ala fatizaihi da ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa a lokacin da yake zaman tahiya ko yake zaman ɗagowa daga sujada. Wa malla ya arifu fara'ibar salati, wanda bai san farillan sallah ba, wa sunanar salati bai san sunnonin sallah ba, wa fara'ibar wudu'i bai san farillan alwala ba, wa sunanahu bai san sunnonin alwala ba. kawai yana alwala ne yana sallah kama ra'aitan nasa kamar yadda ya ga mutane suna yi to fa salatuhu ba'ilatun sallar tabacakkiya ce dan Allah baya karba ibada da jahilci duk wani aiki da kai to sai ka san hukuncin sa kafin Allah ya karbe shi sawa'un ayyukan nan na cikin sallah ne ko na alwala ne ko na wankan janaba ne ko taimama ne duk wani aiki na wajibi da Allah ya wajibta wa musulmi to wajibi ne ya san sunnoninsa da farillansa ya san hukunce-hukuncen wannan aiki kafin Allah ya karba masa wannan aiki duk wanda bai sani ba yayi sallah a haka to fa salatuhu ba'ila sallar sabatacciya ce intaha fadailu salati mustahabban sallah sun kare alhamdulillah amen aka gari shafi na nawa shafi na talatin da uku ina za mu tashi wal muqtaru subhi lokacin abin zaɓi ga sallar asuba ma'ana lokacin da aka zaɓa a sallaci asuba a cikinsa min alfajiri daga hudowan alfijir ne ilal isfari al'a'la zuwa ga hasken nan na wayewan gari al'a'la maɗaukaki lokacin da gari ya yi haske duhun asuba ya yayi amma rana ba ta hudo ba shi ne ƙarshen mukutari na sallar asuba amma muddin akwai duhun asuba ba ka iya bambance a nesa wancan mutum ne ko dabba ne ko mace ne ko namiji ne to har yanzu ana cikin mukutari na sallar asuba amma lokacin da gari ya yi haske tarwal kake gane wancan mutum ne wancan dabba ne wancan namiji ne wancan mace ce to an shiga laruri mukutari na asuba ya ƙare kamar da Allah ce wa subhi idza asfar shine al-isfaru anan mai sinun amma al-isfiraru mai sadu wannan ruwan dorawa ne da aka siffanta mana laruri na sallar la'asar da aka ce min al-qamati ila al-isfirari wannan mai mai sadun ne da kuma ra'un guda biyu isfirari sadi ne to shi ne ruwan ɗorawa wannan laruri ne na sallar la'asar to amma ita asuba al-isfaru al'ala isfaru bisiri warra shi ne hasken nan na wayewan gari Allah yana cewa wa subhi idza asfar Allah ya ce na rantse da asuba wayewan gari idza asfara in yayi haske wata ya kuma ce wujuhun yawma idhin musfira shi ma sinun ne wujuhun wasu fuskoki yau mai izin a wannan lalata alkiyama musfiratun masu haske ne shi ne al'isfaru a nan wa baruri yuhu larurin sallar asuba daga hasken nan maɗaukaki na wayewan gari tun daga nan ta shiga laruri ila ɗulu ishamsu har zuwa hudowar rana daga rana ta hudo to asuba kuma ta zama ƙara'i ina fata an gani sai ma ne ce wal qada'u ramako yana wajaba fil jami'i cikin dukkan sallolin nan guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba ramako yana wajaba cikin dukkan waɗannan salloli ma wara a zalika abin da ya biyo bayan wannan lokuta da muka ambata ka gane tun daga farkon mukutarin azahar har na la'asar larurin azahar da la'asar da mukutarin magariba ka gane ai da mukutarin isha da laruri na magariba da isha da mukutarin asuba da laruri na asuba waɗannan lokuta da muka ambata mukutari da laruri to duk wata sallah da lokacinta guda biyu ya fita na mukutari ya fita na laruri ya fita to alƙaba ulama ko yana wajaba fil jami'i cikin dukkan sallolin nan ma wara a zalika abin da ya biyo bayan waɗannan lokuta da muka ambata. Fil jami'i dinan cikin dukkan sallolin ba wai asuba kaɗai da muka karanta a ƙarshe yanzu ba. Duk wata sallah da mukutarinta ya fita to ramako ya zama wajibi in ba kalama ba Allah sai ya tambaye ka. Wa man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacinta ya fita ba tare da wani uzuri na shari'a ba, ba tare da wata larura ba, to fa alaihi zambun azimun zunubi mai girma ya tabbata gare shi. Ana buƙatar ya tuba, zunubi ne na kaba'ira, jinkirta sallah gaban lokacinta. Istighfarin ka ko miliyan za ka yi ba zai goge ba sai ka tuba da sharuɗan tuba. Tunda zunubin ya ce azimin mai girma ya zama kaba'ira kenan. wanda sai an tuba Allah yake yashewa illa an yakuna nasiyan sai dai in mai barin sallan nan lokacin ta ya fita ya kasance yana mai mantuwa ne ya manta bai tuna ba sai da lokacin ta ya fita au na'iman ko yana bacci bai farka ba sai da lokacin ta ya fita wannan malam ya kawo mana uzuri guda biyu wanda ake ɗauke alƙalami ga musulmi lokacin da ya yi mantuwa ko yana cikin bacci ba a rubuta masa alhaki ko zunubi akan duk abin da ya aikata bisa mantuwa ko a bacci rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na ko to malam ya kawo mana guda biyu da yawanci akasari su ne suke jawo jinkirin sallah in dai ba a ganganci ba amma akwai sauran uzurori wanda mai iziya ya kawo wani ba'adinsu mai askari ya kawo su cikakku daga cikin akwai asiba kuruciya bai balaga ba sai da lokacin da ya zama laruri akwai kafirci bai musulunta ba sai da ta shiga laruri akwai jinin haila akwai jinin biki sannan sai mantuwa din da kuma bacci din to alhamdulillah sai ne kai yana mana surutu a nan iziya shafi na nawa na goma sha nawa to shafi na sha takwas muna cikin farallan alwala ba to ina za mu tashi wa man tawadda mutumin da yayi alwala summa qallama azafirahu sannan ya yanke farautansa azafir jami'a na azufur farce wanke hannu wa aidiyakum ila almarafiqi ba farilla bane ya wanke hannaye zuwa gwiwar hannu ya yi alwala sai kuma ya yanke farki. Au halaka ra'asa ko ya aske kansa, ma'ana halaka sha'ara ra'asihi sai ce ra'asa gaba ɗaya, ya aske gashin kansa bayan ya yi alwala wanda shafar kai kuma farilla ne. Baga sulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum Allah ce ku yi shafa ga kawunan ku. To mutumin da yake da suma mai yawa in ya zo alwala ya shafar kai, kaga fatar kan bata san an yi shafar ba, sumar ya shafa, kuma yanzu ya zo ya aske gashi, to ya matsayin alwalarsa. Shafar kai kuma farilla ne, gashin da ya shafa kuma yanzu an aske. To an masa rangwame tun da halal ne ya yi aske halal ne ya yi yankan farce. Fa innahu la yu'idu gasala mawdi'i taqalim ba zai sake wanke gurin da ya yanke farcen nan ba. wala masa rashi wala shafan kai da ya akan su ma ya aske ta ba zai sake shafan kai ba ina fata an gane ya kamata mu san wannan tunda aski halal ne yankan farce sunna ne to dan ka aikata su bayan alwala ba abin da ya girgiza alwalarka tana nan ingantacciya to waqtu lifa an yi sabanin kauli idza halaka lihiyatahu idan ya aske gemunsa ba da lubi bayan alwala mun san wacce fuska dai farilla ne kuma an yi rangwame da mai alwala in yana da gemu mai duhu ba sai ya tsatsefe ta ruwa ya latsa cikinta ya wanke fatar jikinsa ba kawai in ya wanke zahirin fatar fuska gemunsa da sade mai duhu ya wanke shi ba tare da ruwa ya latsa shi ba to aka ce idan ya aske gemu shi aske gemu laifi ne a shari'a fakila aka ce yu'idu gasala mawdi'iha sai ya sake wanke gulbin gemun nan ba zai yi sallah ba sai ya ɗebo ruwa ya wanke inda ya aske gemun nan wakila a wani ƙauni aka ce a lawi idu ba zai sake ba shi ma kamar yankan falshe da aske gashin kai alkami fatu farillar alwala ta biyar gasulun rijilaini wanke kafafuwa guda biyu ma alka'abaini tare da idan dinan sawu wa huma abin abin da ake ce masa alka'abain al'azumani wasu ƙasusuwa ne guda biyu, annaci ali masu tsurowa su su biyu, fi tsarafai saƙain a cikin gefannin ƙafa guda biyu, wato ƙasan ƙauri nan kenan, shi ne idan sawu, ta ne na alka'abu, alka'abai ne. Wani riba ta kalilu a sabihi ma an so tsatsefe ‘yan yatsun ƙafafuwa, ‘yan yatsun hannaye a alwala farilla ne a tsatsefe su an zo wankewa zuwa gwiwar hannu amma ‘yan yatsun kafa mustahabbi ne asadi satu farilla ta shida addal ku cuccuɗawa wa huwa in baka san cuccuɗawa ba imrarul yadi tafiyar da hannu alal ubi a bisa gabar alwala ma'al ma'i tare da ruwan alwala bayan ka zuba ruwan to kuma hannu ya ji ya cuccuɗa inda ruwan nan ya zuba. Wala yi sharaɗu mu ƙara na tahu ba a sharɗanta ruɓanya cuccuɗawa lissabi ga zuba ruwan, ba wai sai lokacin da ruwan yake zuba sannan hannu zai dinga cuccuɗawa ba. In haka ne kaga mutum ba zai yi alwala ba sai dai a famfo kenan, ko sai in wani ne yake zuba masa. A in ka zuba ruwan sai kuma hannunka ya bi duk inda ruwan ya taba ka cuccuɗa as-sabi'atu farilla ta bakwai ta ƙarshe al-muwalatu jerantawa wa huwa abin da ake ce masa muwalatu an yaf'ala al-wudu'a ya aikata alwala kullahu gaba ɗayansa fi fawrin wahidin a cikin zama ɗaya min gari tafriqin ba tare da rarrabewa ba ba tare da in ya wanke wannan gaba ya bari ya tashi ya yi wata sabgarsa ko ya yi wani aiki kuma ya dawo ya ci gaba daga inda ya tsaya ba in ya fara alwalan nan ba zai yanke ta ba har sai ya kai ƙarshe shine almuwalatu min gari tafriqin ba tare da rarrabe tsakanin rukunan alwala ba rarrabewa mutafahishin mai munana wanda ya jinkiri sosai ma'a zikiri amma tare da tunawa wal qudrati da samun iko in dai yana sane cewa alwala yake bai manta ba kuma yana da lafiya yana da ikon da zai jeranta to farilla ne yayi alwala a jerance ba tare da yankewa ba amma idan mantawa ya ya fara alwala ya wanke fuska ko hannu sai ya manta ya tashi ya tafi saukarsa to ko ya kai awa nawa ne in ya tuna daga ya tuna ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya ka gane ai shine ma'az zikir kenan sannan wal qudrati da samun iko ko da yana sane in ya zama yana da larura ba zai iya yin alwalan nan a jere ba sai yana yi yana hutawa saboda ba lafiya to shi ma wannan an sauke masa wannan farilla na almuwalat yayi gwargwadon yanda ya samu iko alhamdulillah sai me misala tafi na nawa نعم نعم تو شافي نوع ليه ɗari da saba'in wala jizi'u sujudi sahwi sujjadar rabkanuwa baya isuwa da naqasi raka'atin domin rage raka'a ɗaya ko ruku'u guda ɗaya mutum ya bari wala sajdatin wala wata sujjada guda ɗaya ya manta a wata raka'a ko fiye da ɗaya ba yanda zai yi kabulu ko ba'adi ta gyara masa wannan sallar ko dai ya kawo wannan rukunin idan gulbin bai tsere ba ko kuma ya jefar da wannan raka'ar ya musanya da wata a ƙarshen sallah kuma ya yi sujjada ƙauli in ko ba haka ba sallarsa ta ɓaci wala li tarkil qira'ati fi salah sujjada rabkanuwa baya isuwa kai sujjada rabkanuwa ba ta isuwa domin barin karatu fi salati a cikin sallah kulli ha gaba daya wai saboda raukanuwa ya rai sallah ya gama ya manta bai karanta komai tudu kenan ba karatun fatiya ba karatun sura a raka'ar farko da ta biyu da ta uku da ta hudu har yayi sallama sannan ya tuna ah a sai ba ban yi karatu ba wato wannan sallar babu babu ta in ji sakwatawa babu ta kabar karatu fi salati kulle har gaba daya au ko kuma fi raka'ataini mutum ya manta karatu a cikin raka'a guda biyu minha na sallah ya yi karatu a raka'a biyu sai ya manta a raka'a biyun bai yi ba in mai raka'a hudu ce ko kuma mai raka'a uku ya yi karatu a raka'a ɗaya a raka'a biyu bai yi karatu ba wa kazalika haka wannan hukuncin yake fi sarkin qira'ati cikin barin karatu kwata kwata fi raka'atin cikin raka'a ɗaya mina suri ta asuba asuba da ma raka'a biyu ce idan ka manta a raka'a ɗaya na asuba baka yi karatu ba to rabin sallah bai samu karatu ba shi ma ƙabulu ko ba a ba za ta isar maka ba ina fata an gani dole ne a samu rabin sallah ya samu karatu amma akasarin sallah bai samu karatu ba ko rabin sallah bai samu karatu ba to wannan sallar babu ita waqtu li fa yi sabanin qauli fi sahwi cikin yin rafkanuwa an alqira'ati gabalin yin karatu fi raka'atin cikin wata raka'a min gairi ha wacce ba ta asuba ba mai raka'a uku ko hudu sai aka manta raka'a ɗaya ba a yi karatu ba kwata-kwata. To, idan mai raka'a uku ce ta ga raka'a biyu ta samu karatu kenan. Ɗaya ce ba ta samu ba an samu mafi rinjaye. Ballantana mai raka'a hudu, in raka'a ɗaya ce ba ta samu karatu ba guda uku sun samu kaga uku sun rinjaye ɗaya. To, a irin wannan yanayin mai raka'a uku ko hudu wanda ba asuba ba, sai aka manta ba a yi karatun fatiha da sura ba a wata raka'a guda ɗaya faƙila aka ce yudizu fi sujudu sahwi qabla salam sujudar rabkanuwa qabla salami tana isarwa fi cikin wannan rabkanuwa in da raka'a ɗaya ce wanda ba ta asuba ba aka manta kwata-kwata ba a yi karatu ba to a wannan kauli in kai sujada qabli ya isar maka wakila aka ce a'a yuljiha yana jefar da ita a kauli na biyu kenan shine kaulin da mai ahlar ya kawo zai jefar da wannan raka'a ɗayan wanda bata samu fatiya ba wa ya ati bi raka'atin sai ya kawo wata raka'a sabuwa fil irinta mai fatiya da sura ko mai fatiya in mai fatiya ce kaɗai kauli na biyu kenan wakila aka ce a'a yasjudu qabla salami ita wannan sallar zai mata sujjada qabli ka gane ai ya hada duka faruduwar biyu wala ya ci bi rakatin ba zai kawo ta raka'a ba a amma a ƙarshe in yayi sallama bayan yayi qablin wa yu'idu salata kuma ya tashi ya sake sallah ihtiyada domin kewayewa ihtiyada bainal qawlayn tsakanin waɗanda faru zuwa ƙauli na farko an ce an yi sujjada ƙabli ta isar to ya yi ƙablin ya yi sallama in wancan ƙaulin ne ya fi inganci sallasa ta karfu wannan da ya sake ta zama nafila in kuma ɗaya ƙaulin da aka ce barin karatu ko a raka'a ɗaya ne kan ya raka uku ko hudu baya isuwa to ai ya sake sallah in waccan ta ɓaci to ai a ƙarshe ya sake sallah a cikin biyu dai ya samu ɗaya sai malam mirsala ce wa haza ahsan zalika insha Allah ta'ala wannan shine mafi kyawun kaul wadancan faduduwa insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so alhamdulillah amin hashiyatul ajr shafi na nawa shafi ɗari da tamanin da nawa na'am ɗari da tamanin da uku ina za mu tashi warrabi'u ƙauli na hudu a cikin faduduwa guda biyar da suka yi magana akan motsa ɗan yatsa a cikin tahiya ashara ilaihi malam yayi nuni zuwa gare shi bi ƙaulihi da faɗinsa da yake waqtu lifa an yi saɓanin ƙauli fi tahariki ha cikin motsa wannan ɗan yatsa sababa a cikin sallah. Ke, ke, wai ke ba za ki gana mana su hutu a gunan za mu hana kuɗi ban ruwan nan. Ba dama ku yi abin ku sai kun ba ku ga karatu nike ne? Khalifa kana ƙala mana su hutu. Warrabiu ashara bi qawlihi yayi ishara da faɗinsa yake waqtu lifa an yi saɓanin ƙauli bi taharikiha cikin motsa wannan ɗan yatsan. Faƙala ibn al-Qasim, Abdurrahman ibn al-Qasim ya ce, Yuharrikuwa yana motsa ta ne in yana tahiya. Faƙala ibn Muzayyin, ibn Muzayyin ya ce, La yuharrikuwa ba zai motsa ta ba. Wa iza ƙulina, to idan muka ɗauki faɗin ibn al-Qasim muka ce yuharrikuwa yana motsa ta, fa hal fi jami'i tashahhudi shin cikin dukkan tahiyoyinsa cikin gaba ɗayan tahiyar tun daga farkon tahiya har ƙarshe har salatin annabi har addu'a har zuwa sallama zai ci gaba da motsawa au inda shahada ta yi faƙat ko iya kalmar shahadar nan guda biyu lokacin da zai ce wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu iya nan lokacin da zai fara salati ibrahimiya da addu'a bayan tahiyya zai tsaye da ɗan yatsan shi ma aka ce kaulani an yi faɗuɗuwa guda biyu ikita sarafin muktasar a malam mai muktasar khalil ya taƙaita a cikin muktasar alal awwali a bisa ƙauli na farko cewa fi jami'i tashahudi in dai tahiyya yake yi bai yi sallama ba kawai ya dinga motsa ɗan yatsa wa zahiru kalam ibn al-habib ko hajib ne mabayyanin zata ibn al-hajibi anna sani cewa kauli na biyu da aka ce inda tashahudaini faqad wajen kalmar ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu faqad ko yace huwa al-mashhur shine kauli mashhuri wa alal qawlaini akan waɗannan faduduwa guda biyu kowanne ka ɗauka daga ciki na motsa ɗan yatsan fahal yaminan wa shimalin ya tashi motsawa da nuka motsa shi dama da hagu haka ke kasa akwai haka ko akwai haka yaminan wa shimalan au a'ala wa asfal ko kuma sama da ƙasa eh ai duk dai motsawa ne in kai haka ma motsawa ne in kai haka ma motsawa ne ƙaulani shi ma faɗuɗuwa ne guda biyu duk wanda ka ɗauka daidai ne ko yaminan wa shimalan ko a ala wa asfal sama da ƙasa. Wal khamisu qawli na ƙarshe na biyar ashara ilaihi malan yayi nuni gare shi bi qawli da fadin sa. Faqila aka ce ya ataqilu bil isharati yana kudirewa bil isharati da yin nunin nan bi hada dan yatsa. Ai bi nasbiha da tsai da ita da yayi shine bil ishara in za ka nuni ai haka za ka yi ba haka haka ba ba haka haka haka ba ko shi ne ishara lokacin da ya daina motsa ɗan yatsan ko in ya ɗauki ƙaunin da ake tsaye da ita min gairi tahrikin ba tare da motsawa ba to yana ƙudurewa a ransa annallaha ilahu wahidi tsaye da ɗan yatsan nan da ya haka yana nufin lalle Allah ilahun abun bauta ne wahidu makaɗaici yana nuna Allah ɗaya ne wakila a wani ƙauli aka ce ya ta'awwalu yana yin tawili ai ya ta kidu shine ya ta'awwalu anan yana kudircewa man yuharikuwa shine fa'ilin ya ta'awwalu man yuharikuwa wanda yake motsa dan yatsan nan a cikin tahiya ya ta'awwalu yana kudirewa Allah ita wannan dan yatsa fa maqama'atun guduma ce ay midradatun guduma ce da take korewa li shaytani da shaytan wannan kauli na ibnu al-arabi al-maliki abin nufi da nidirada ko makama'a shi almakama'atu bi fatihil mimi ba muqma'a ba ba miqma'a ba makama'a idza ja'altaha idan ka sanya ta mahallan gurbi da qam'ihi ga kore shi wa in ja'altaha alata in kuma ka sanya ta ita makama'a gudumar alatu abin amfani ne da kamkihi ga kore shaidan kulta sai ka ce niqma'a abun korewa da ita ake amfani a kori shaidan da kasirin mimi da kisaran munjayi makama isin ma maful gurin kore shaidan ne niqma'a kuma a bar kore shaidan ce ka gane ai in ka ce makama'a maf'ala kenan niqma'a kuma daga mif'ala wancan ismu maf'ul ne wannan ismu fa'il abun kore shaidan da kuma bai kore shaidan malam mai risalata wa ahsibu ni kuma ina zato ai azunnu shine ahsibu ba ina kidayawa ba ka san alhisabu kidaya ko to ahsibu din nan ba na kidaya bane na zato ne kamar a hasiban nasu an yutura ku an ya kulu amanna wa hum la yubtanuna ko a fahasibtum annama khalaqnakum abasan ka gane ai na azannu ne wa ahasibu bi ma'ana ai azunnu ina da tan ta'awila zalika fassara ko ma'anar zalika wannan at-tahrika motsa dan yatsan an yazkura bi zalika at-tahrik ya dinga tunawa da wannan motsa ɗan yatsa a cikin tahiya min amri salati daga lamarin sallah shine sha'anus salati ma yamna'u abinda tunawan nan nasa da ɗan yatsa yake yi zai hana masa insha Allah in Allah ta'ala ya so an sawi gabar rakkanuwa wa huwa ziyaratu abinda ya masa asahu shine az-ziyaratu wal nuqsan ƙari ko rage a sallah shine asahu shi ake nufi anan wannan a wajen faƙihai amma a wajen arifai kana sallah kana tuna wani Allah shine rafkanuwa a sallah kana sallah kana tunanin wani abu daban ka rafka ne ke ka gane ai inda muna magana a babin fiqhu ne sai fassara maka abin da da istilahi na fuqaha'u shine az-ziyadatu wan nuqsan ragi da ƙari ba su ake sujjada qabli da ba'di ba ake kai mata sujudu sawi to shine sawu a wajen malaman fiqh to wannan motsa daya da zai hana shi yin ƙari ko ragi shine as-sawi fiha a cikin aiki salati cikin sallah wa ma yamna'uhu kuma abin da zai hana masa ne al shuguli gabarin shagaltuwa an ha gabarin sallah wa hu abin da ake ce masa ashugulu ma yushgilu bihi qalbahu abin da yake shagaltar da zuciyarsa da shi ko kuma abin da ya shigalu bihi qalbu qalbu zuciyarsa ya shigalu yake shagaltuwa bihi da shi kari da salati a wajen sallah abin da an ba sallah yake ba zai dinga tunaninsa yana halarto shi to in ya zo cikin sallah ba a bukatar irin wannan abin a cikin sallah to yana ganin motsa dan yatsan nan zai tunatar da shi lamarin sallah ya hana shi shagalta ga wani abu daban wanda bai kamata a kawo shi a cikin sallah ba to alhamdulillah kuma ashara ila kayfiyati wadi al-yusra bi qawli wa yabdu al-aisa na'am in ya sujada qabli a kauli na farko ka gane ai sallasa ta inganta faduwa uku ne ai na farko in ya sujada qablin nan shi na sallah ta inganta kauli na biyu aka ce a a sujada qabli ba ta inganta in dai bar karatu ko a raka'a dai ne sallasa ta bace ka gane ai kauli na uku yace a a abin da za a yi ya kawo qablin ya yi sallama kuma in ya tashi ya sake sallah yawwa ya in kaulin farko ne kalbabbe to ai yayi kaulin sallar ta inganta wannan da ya sake ta zama nafila in kauli na biyu ne mafi inganci to dama ya sake sallah ma gaba ɗaya ba ma batun kawo raka'a ba sallah ma su kutun ya sake kaga sallar sa a cikin biyu ya samu guda ɗaya akwai askari shafi shafi na nawa ne muna cikin kitabun nuzur 181 to ina ne fa'ilil ka zama humashiyan? to a sutura ta tsakiya kenan ta uku wa'ilil ka zama hafiyan idan ya lazamta wa kansa tafiya maka ba takalmi in ta'ala ya zai ya sa takalmi ya yi haƙuri ya sa takalmi don kare ta ka ƙaya kare ya jirgide da dutse amma maganar mutarar laraba da aka sai fa'ililta zama hu mashiyar yawa in ya lazamta wa kasa tafiya maka da ƙafa to lazima hu wannan tafiyar kafan ya lazamce shi mun karanta wannan hukuncin illa tahalluli har zuwa warware harami har ma ka ce fa'in da kifa fi a tuna'iya in ya hau abin hawa a tsakiyar tafiyar a da sai ya dawo bayan ya gaba aikin hajjin fa yamshi mawdi'ar rukubi wa ahada kuma ya biya tafiyar nan gulgun abin da ya hau kuma ya bada hadaya aka ce fa'in fa Allah hafi ne firi idan hawan dabbar ko abin hawan ya aikata cikin tafiya kaɗan yujizihi ba su hadi aika har ya yana isar masa ba sai ya je ya biya tafiyar kafan ba eh amma ba sai ya bada hadiya an masa tara to wancan magana tafiyar kafa ne dole yayi da kafan to amma idan yana sa kansa sai na tafi maka da kafa kuma ba takalmi to a in ta'ala ya sa takalmi ai ai mun san al-la'lu ba takalmi al-inti'alu din sanya takalmi wa in nazara salatan in yayi ba kance yayi wa Allah alƙawarin yin sallah bi ahadil masajid da ɗayan masallatan nan al-salasati guda uku shine masallacin haramin Makka da masallacin manzon Allah na Madina da masallacin Qudus sune as-salatul masajida wanda manzon Allah ya ce la tashuddu rihala illa ala salasati masajida kar ku ɗaura ɗamarar yin tafiya da niyyar yin sallah wani masallaci sai masallatan nan guda uku yace masjidi haza masallaci na wannan na Madina wa masjidil harami da masallacin haramin Makka wa masjidil aqsa da masallacin Qudus ina fata an gane su ne kadai ake yin bakantan yin sallah kuma dole in kana da iko ka je ka yi sallar nan da kai alkawari a cikin su in ka yi ta a gidanka ba ta yiwu ba alkawarin yana nan a kanka sai ka je maka ko madina ko kudus da ka ambata to shi ne ce maka in yayi bakance na yin sallah a ɗayan masallatan nan guda uku to lazimahu zuwa wannan ɗayan masallatan uku da ya alkawari ya zama dole gare shi in yana da iko ba dole ya biya kuɗin jirgi ya je maka don yin sallah a harabin makka in madina ya ambata ya je madina in kudus ya ambata ya je ya je sham kudus ya je ya yi sallah wa fi gairi ya cikin watan masallatan nan guda uku ya yi alkawari ya ce wallahi in dai matata ta aihu sai na je santar almuru na abuja na yi sallah ko sai na je islamic center na damaturu masallaci islamic center na yi sallah a'a yusalli haisu sha yayi sallah duk inda ya ga dama sallar da dole ne tunda ita da'a ce ga Allah amma zuwa Abuja ba ibada bane zuwa Damaturu Central Mall ba ibada bane kai sallah a masallacin anguwarku ya sauke maka wannan bakanci amma an ka ambaci maka ko Madina ko Kudu to duk inda kai sallar nan ba ta yi ba sai ka je wannan masallaci ina fata an gane fa in nazara nahara waladihi nahara ne ko na hawa eh to wanda bai gyara ba ya gyara race ba bawo ba fa in nazara nahara waladihi idan yayi bakancan soke ɗansa taqarruban domin ibada ko neman kusanci ga ubangiji to lazimahu hadiyu dabbar hadaya ta lazamce shi ka gane annaharu ne fasalli dinan duka wani har wai yana so ya yi koyi da annabi Ibrahim da Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa Ismail, ko? Da yake ƙala ya bunayi inni a fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Ƙala ya abati fa'al ma tu'mar fatajiduni insha Allahu min as-sabirina falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim قد صدقت الرؤيا ko har a ƙarshe Allah ce wa fadai nahu bi zabhin azim mun fanshi Allah ya bayar da wani abin yanka rago mai girma ragon gidan aljanna to idan mutum yayi ba kance ta in dai Allah ya bani abu kaza sai na je maqamu Ibrahim na soke ɗana to yanka ɗanka kam hakamun ne abin da ya zama dole shine ka aika hadaya in ma kai baka je ba a je maka inda ake yanka hadaya a soke ta a raba wa fakirai da miskinai wa fi ma yuhuda bi mislihi in yayi bakance na yin hadaya da ma yuhuda bi mislihi irin abin da ake yin hadaya da misalinsa yace nayi alƙawari sai nayi hadaya da raƙumi ba aikin haji ko umra ba haka kawai yayi bakance ko sai na soke ko na sai na yanka saniya ko rago ko akuya ba su da dabbobin hadaya ba raƙumi saniya rago da tinkiya da akuya ba to yalzamu abin da ya ambata nan ya lazamce shi dole sai ya soke ko ya yanka wannan dabbar da ake hadaya da ita da ya ambata wa illa in kuma abin da ya ambata ba a yin hadaya da shi yayi wa Allah alƙawari in dai Allah ya bani kaza sai na yi hadaya da jiminan nan tawa, sai na kai jimina ta maka na yi hadaya da ita, ko sai na kai talatalona, ko sai na kai barewa ta ko ƙauna ko raƙumin dawa kaga ba a hadaya da shi, to abin da zai yi ba'ahu ya sai da shi in ma kaza ce ya faɗa ya sai da ita wa sarrafahu ya sarrafa kuɗin fi hadiyin cikin dabbar hadaya in kuɗin zai sayi dabbar hadaya zai sayi ko akuya ce ya aika maka a je a yanka ta wallahu alamu Allah shi ne masa sai me kada fitowa ya himma alhamdulillah ya kwana biyu yawwa ina hannu ina ne na farkon ishirin ko talatin talatin da nawa to ina za mu tashi shafi na talatin da uku wa ƙala rahimahullahu wa ƙala aidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da hukuncin ruwa a ƙasamul miyahi rabe-raben ruwaye ko ka ce bambance-bambancen ruwa wanda ake aiki ibada da shi da wanda ba a aiki ibada da shi. Almiyahu talatatu a ƙasa ne, ruwaye rabe-rabe uku ne, bi ma'ana ruwa a shari'a ya kasu gida uku. Kashi na farko ana ce masa alma'ul mutlaku ruwa almutlaku abun wawaitawa, abun wawaitawa suna, ruwa. Ka gane shi ne almutlaq abin saki ka saki bakinka wajen faɗa ruwa a al'ada in aka ce ruwa to ana nufin ruwan da bai jirkita da komai ba ko amma aka ce ruwan kaga ba a saki bakin ba an ɗaure akwai nu'ara da aka ɗaure ruwan to yanzu ba za a yanke hukunci ba sai an ji ƙarshen ruwan ɗan wake ne ko ruwan tsari ne ko ruwan famfo ne ko ruwan kogi ne ko ruwan rijiya ko ruwan sama ba za a yanke hukunci ba sai an ji abin da ya biyo baya amma an kace ruwa mutulaku kenan mutulaki ruwa to a shari'a ma ana ko a al'ada an san ruwan da ke cuɗanya da komai ba ka gane amma ka ce ruwan to sai an ji abin da ya biyo baya to yanzu na farko alma'ul mutlaq wa huwa abin da ake ce masa alma'ul mutlaq ma lam yatagayyar launuhu wanda launin sa a ido bai jirkita ba au da'amu ko dandanan sa a baki bai jirkita ba aurihu ko kanshin sa bai canja ba bishai'in da wani abu ɗahirin mai tsarki da ya cuɗanye shi au najisin ko wani abu mai najasa da ya fada cikinsa. Au ta gayyara bi ma fi ƙarari ko kuma a'a launin nasa ko ɗanɗanon nasa ko ƙanshin nasa ta gayyara ya canja bi ma fi ƙarari da abin da yake mazauninsa ne. Ba kai ka haɗa shi ba bayan ka ɗebo shi. Ka gane ai, gurin zamansa ne ya canja masa ɗanɗano kamar inda kwalin kanwa yake sai ruwa ya kuɓugo kaga dole zai ɗanɗanon kanwa ka gane ai to nan ma ma'ul mutlaku ne domin haka suka fito tare ko kuma ya canja masa launi gurin jar ƙasa sai yayi launin ja ko farar ƙasa yayi fari kamar an sa madara to wannan ya jirkita ne bi ma fi qararihi da abin da yake mazauninsa ne to ba zai canja masa suna ya hana shi aikin ibada ba. Au bi tsulul mukuzi ko kuma a saboda tsawon zama daɗewar da ya yi a rufe a cikin jarka sai ya canja masa ƙanshi yana wani wari-wari. A wasu suna cewa wai ruwa baya tsami banza, to sai dai inda ya daɗe ba. Inda ya daɗe a rufe baya shan iska, to za ka ga yana wani gafi-gafi ko wani warin da ba a san shi da shi ba. to wannan ɗulul mukusi ne ya hukunta masa ba zai hana a yi tsarki ko alwala da shi yusta amalu wannan ruwa ana aiki da shi fil da cikin al'adu wani ibadati da ibadu ko da ya jirkita in dai ya jirkita ne da abu da ke mazauninsa ko kuma tsawon zama ne ya jirkita launinsa ya yi gamsa kuka gamsa kuka ko wata kainuwa ta fito a ciki ko wata ciyawa ta fito yana ƙanshin saiwar wannan ciyawar wannan duka mazauni ne ya haɗa su ba zai hana a yi ibada da shi ba na biyu shine alma'u tahir akwai ruwa mai tsarki amma fa gairu buɗe shiri wa huwa abin da ake ce masa alma'u tahir ma ta gayyar ahadu awsafihi salasa ruwan da ɗayan siffofin nasa guda uku shine launuhu wa da'amuhu wa rihuhu ɗayan ukun ya jirkita bi shay'in dahirin amma da wani abu mai tsarki kamar da yace ruwan dan wake kaga ba najasa bane ko ko ruwan tsari kaga ba najasa bane ko ruwan koko ka gane ai kaga ba ba najasa bane ko ruwan wanke wanke da ya cuɗanya da shay'in dahirin da wani abu mai tsarki yufariquhu da yake rarrabewa da shi galiban marin jayi kazzaiti kamar man zaitun da ya shiga ruwa ya jirkita shi wallabani da nono kaga zaitun da nono abu ne mai tsarki wasamni da ɗanyen mai wa gairi ha da watanta ko sabulu ko omo ko wani abu dai wanda yake asalinsa mai tsarki ne to wannan ruwa a ɗahiru yusta amadu fil adati faqat ana aiki da cikin al'adu kadai wannan da musu halin dauri ne yayi faqattu faqat ana aiki da cikin al'adu ne faqat kadai dunal ibadati banda ibadu duk wani abu na al'ada ya halatta kai da wannan ruwan duk wani abu na ibada bai halatta kai da wannan ruwan ba ko da wanke tufa mai najasa ne bai halatta ka kusan da shi da wannan ruwan da ya jirkita da mai zaitun ko nono ko sabulu ba ismi na uku na ruwa shine alma'ul najis ruwa mai najasa wa huwa abin da ake ce masa alma'ul najis ma ta gayar ahadu awsafihi salasa ruwan da ɗayan siffofinsa guda uku ya jirkita bi shay'in najisin da wani abu mai najasa kalbaulu kamar fitsari ne ya jirkita shi wal azrati da bayan gida wal khamri da giya wa gairiha da watanta wannan ruwa la yusta'malu fi shay'in min al-ibadat ba a aiki da shi cikin wani abu na ibadu kamar tsarki ko alwala ko wankan janaba duk ba za a yi da wannan ruwan ba dan shi ma najasa ne wala fi shay'in min al-adat kuma ba a aiki da shi cikin wani abu na al'adu ba za a sha ba haramun ne ba za a wanke tufa mai datti ba ba za a yayyafa wa jiki ba duk haramun ne duk inda ya saka shi kana sai an nemo ruwa mutulake an wanke kafin a yi sallah da wannan tufafin. To alhamdulillah. Shafi na tamanin da nawa hallul masa'il. To, albayanu, ya ali abin da malayin yake cikin wancan hatimi, annaka cewa kai mai sallah, idza qumta ila salati, idan ka tashi zuwa yin sallah, eh? wa tarakta duniya kabar duniya, wa ma fiha da abin da yake cikinta ka bar su wara a zaharika a bayan bayanka ya zama ba su ne a gabanka ba ba ka ganin su wa sarabta anha ka juyar da jawari haka zahira gaɓoɓinka na zahiri an ha gabarin duniya wal baɗina da gaɓoɓinka na baɗini ita ce zuciya duk ka juyar da ita gabarin duniya wa ammarta kalbaka bi kashiyatillah ka raya zuciyarka da tsoron Allah وتقواه da tsoronsa dai wa atarabta lahu bil ubudiyya kai furuci ga Allah da ubudiyya cewa kai bawansa ne shi ubangijinka ne wa bima agaddaqaha alayka min ni'ami zahirati wal ba'ina kai furuci ga Allah da abin da ya yadda kai dadi shine agaddaqaha alayka a gare ka min ni'ami na ni'imomi a zahirati ta zahiri walbaɗinati da ta baɗini duka kai da Allah ne ya arzuta ka da shi wa ihsani ilayka kai ikirari da furci da itirafi na kyautayin Allah da yayi gare ka ka gane ai wa isyanika lau da kuma saba maka sabawarka gare shi kullun yana kyautata maka tunda Allah yayi ka yake maka ihsani ka gane ai numfashin da kake ihsani ne daga Allah samar da kai daga babu ihsani ne yin ka dan adam ihsani ne in Allah ya gana ma sai ka alade kuma bayan da ka iya yi ko yayi ka kare duk inda ka biya Allah suna ku tare eh shi ba ba shi yace ayi shi kare ba yawwa Allah ne ya zabe shi yayi shi kare kai ma ya zaɓe ka yi ka ɗan adam duka wannan ihsani ne na ubangiji a cikin yan adam ma kuma ya zaɓe ka ya yi ka musulmi a cikin musulmin ma ya yi ka a cikin al'ummar manzan Allah a cikin al'ummar manzan Allah ma ya zaɓe ka ya yi ka ko makarantun Qur'ani ko mai yin ɗa'a ga Allah yawanci ɗa'ar ka ta fi saɓan ka yawa to duk da haka ka dinga tuna fa wa isyanika lahu wata fa kana saba masa wa imhalihi laka da kuma saurarawansa gare ka wani ya yi tsayar da bata kai rabin taka ba Allah ya kama shi tun a duniya ya hukunta shi amma kai ya kyale ka kana ta sabo iri iri ya saurara maka watakila ko ka tuba wannan ba karamin ihsani ba ne wani in yayi kwatan kwatan abin da kai Allah ba zai kyale shi sai an je lahira ba tun a duniya zai mulkushe shi amma kai ya kyale ka wannan fa ihsani ne Allah ya maka ko ka tuba ka zo ka gyara halayenka wannan fa a sallah ka dinga halarta irin waɗannan to idan kana tunanin irin waɗannan abubuwa a cikin sallah halatu bainaka wa baina mula'abati shaytani bi qalbika sallan nan halatu za ta tsare bainaka tsakaninka wa baina mula'abati shaytani da tsakanin wasan da shaytan yake yi bi qalbika da zuciyarka wa tasarrufihi da jujjuyawan shaytan tasarrufinsa da yake yi bilubika da tunaninka sai wani lokaci kana sallah abinda ka buje kana biyar baka tuna ba kawai sai ka ya faɗo ma abinda ka manta shi ma ba ka tuna shi ma sai ka fara sallah to tun farko baka yi wata shi budan bane baka tuna wancan kyautayi na ubangiji da ni'imomin da ya maka ba da kana tuna su sai dan ba zai samu damar da zai wasa da zuciyarka har ya dinka tasarrufi duka da tunaninka ba wa ishgalihi laka da shagaltarwansa gare ka an salatika ga barin sallarka wa ɗanfi da shafewansa bi basarika ga basirarka ba ta ganin Allah sai da ta dinga ganin duniya wa hamalatka alal firari wannan hali da kake yi a cikin sallah na kushu'i da huduri za ta ɗauki ka alal firari a bisa gudu min alfawahishi daga alfahasha wa qawwatuka sallah za ta ƙarfafe ka alal taba'udi min almunkarat daga nesantar miyagun ayyuka to fa in ista'sal alayka nafsuka idan ranka ta saba maka kayi kayi ka jawo ta ta halarto Allah da waɗancan sifofi na kyautayin Allah gare ka amma taki kullun kawai tana ba wa shaidan dama yana tasarrufi da ita kayi kayi ka an ce dama zuciya ba ta da ƙashi ballanta za ka kama ka lankwaso ta ta bi ka yadda kake so kayi kayi ta saba maka to fasta in billahi khaliqiha ka nemi taimakon Allah mahalicinta in ta fi karfin ka ai ba ta fi karfin Allah ba ita zuciyar ta ko fa innahu khairu musta'ani shine mai matani yake maka wasta in billah a ƙarshe kenan idan ta ki ta bi yanda kake so a sallah to ka nemi taimakon Allah mahalicinta fa innahu khairu musta'ani domin shine mafificin wanda ake neman taimakon sa faƙar ƙala laka hakika Allah ya gaya maka fi kitabihi azim cikin littafinsa mai girma ya ce wa aqimi salata wa aqimi sala ka tsai da sallah bi ma'ana da wancan sharadodin shi da tsai da sallah aqimu salata wa atu zaka ku yi ta da huduri ake nufi da kushu'i idan ku kuka tsai da sallah da huduri da kushu'i to ku sani inna salata ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hani ga alfasha da munkari sai ya ce wala zikirullahi akbar amma wallahi tuna Allah a cikin sallar nan akbaru shine mafi girma akan sallar da ba a tuna Allah a cikin ta law kanu ya'lamuna ko anya haka abun yake kai wannan law kanu ya'lamuna ya samu guri inna salata tanhi Allah wallahu ya'lamu ma tasna'una ba yawwa to shi ya fi dacewa ولو كان يعلم من عيني فاموش eh sabab alqalam ne daga masu bugu ne eh wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una shine karshen ayar Allah fa yana sanin abin da kuke aikatawa musamman a cikin sallah na tunanin duniya da abin cikin ta ya fa abin da kuke aikatawa wa nabba haka nabiyuka annabinka sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar da kai fi hadisi sharidu shi hadisin sa mai girma manzo Allah ya ce wa mallam tanhahu salatu an alfahsha'i wal munkar duk mutumin da sallarsa ba ta hana shi alfahsha da mummunan aiki lam ya gaji min Allah baya ƙara komai tsakaninsa da Allah illa budan sai ne santa. Sallah dai tana kusan da bawa ga Ubangiji ba, Allah ya ce wasjud wa qatari ka yi sujada ka kusanci Ubangijinka, to duk wanda yana sallah amma ba ta hana shi zina ba, sallarsa ba ta hana shi sata ba, sallah ba ta hana shi ƙarya ba, sallah ba ta hana shi giba ko annamimanci ba, sallah ba ta hana shi sauran ayyuka na sabo ba to sallar ba abin da take kala masa tsakaninsa da Allah illa budan sai nisa maimakon ta kusanto da shi ga Allah sai ta nesanta shi sai ce wal iyazu billah muna neman tsari a wajen Allah daga nisantar ubangiji wa minhu tawfiqu gare shi ne muke neman dacewa wa bil isti'ana a gare shi muke neman taimako wa alaihi tukulanu gare shi muke dogara wala haula ba wata dabara ba mu da wata dabara musamman ga sarrafa zuciya ta bi Allah ba mu da dabara yin wannan wala quwwata ba wani ƙarfi da za mu yi amfani da shi mu sarrafa zuciya ta bi Allah illa billahi sai a wajen Allah shi ne yake da cikakken iko wa huwa ni'mal maula shi ko Allah madalla da ubangiji wa ni'mal nasiru madalla da mai taimako Allah alhamdulillah sai me تعليم المتعلم طريقة تعلم شافي نا نوا شافي نا 80 daidai to ina ne fasulun ko mi karatu a ciki to laysa shay'un mu koma farkon fasalin tunda wancan sharhi ne ya cinye mana lokacin fasulun fi ma yurisul hifza fasali ne cikin abin da yake gadar da hadda ta karatu wa wa asbabil hibzi mafi kalfin sabubba ko dalilai na haddace karatu aljiddu kokari wal muwazabatu da kwazo wa taqlilul jizai da kalanta abinci wa salatul layl wa salatul layl kaga sallar dare wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani min asbabil hibzi suna daga sabubba na haddace karatu kila malamai masu hikima sun ce laisa shay'un azyada lil hifzi ba wani abu mafi ƙara wa ɗalibi hadda min qira'atul qur'ani nazaran fiye da karatun alqur'ani nazaran ta ƙara kallo da ido ko da ka haddace shi da tilawa eh to abin da zai ƙara maka hadda ta sauran fannonin ilimi ka yawaita karatun qur'ani nazaran ta ƙara kana kallon haruffa wa qira'atul qur'ani nazaran karatun alƙur'ani nazaran afdalu shine mafi falala akan karanta shi tilawatan ina fata an gane sai dai in kana kokarin hadda ne to kuma wannan dole sai kara da tilawa dan Allah zaka gane ka haddace ko baka haddace wa ra'a shaddad ibn hakim ba'da ikwani fil manam babban malamin nan na addinin musulunci shaddad ibn hakim ya yi mafarkin babu ikiwani shashin ‘yan uwansa malamai da suka rasu, ya ga wani daga cikin ‘yan uwansa malamai fil malami a cikin bacci ba da wafati bayan wafatin wannan malamin. Faƙala sai shaddadu ibn hakimin ya tambaye shi a cikin mafarkin, ya ce, Ayyu shaidu wajen tahu amfa, wannan abu ne ka same shi mafi amfani, da ka mutu ka je lahira, a cikin ayyukanka da kai na ibada, wanne ne ka tarar da shi ya fi mafi amfani gare ka ai ayi shay min ashiyayi alimtahu mai sharhi yace wanne aiki ne daga cikin ayyukan da ka aikata anfa'u laka fil akhirah mafi amfanar ka a lahira qala sai yace qira'atul qur'ani nazar shine karatun qur'ani nan da nake na takara shine yawancin abin da yafi amfana na a lahira wa yaqulu kuma ana so shi dalibi ya dinga faɗa inda rafi ne kitabi lokacin da zai ɗauki littafi ya ce bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbaru wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahara dahirina Allah so musamman lokacin da zai ɗauki jakarsa zuwa makaranta to ya faɗi wannan kalmomi ko da kafa ɗaya ne in zai yiwu duk sanda zai ɗau littafi ya buɗe ya karanta to ya faɗi wannan kalma ko da a gidansa ne ko ya koma gida daga makaranta in wannan bai samu ba to musamman lokacin da zai ɗau littafin ya tafi makaranta to ya daure ya haddace wannan ya dinga faɗi inda rafi'il kitabi lokacin ɗaukan littafin ya ce bismillah ya san littafin nan da sunan Allah wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbaru Allah mai girma wala haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billahi sai a wajen Allah al-ali madaukaki al'azimi mai girma, al'azizi mabuwayi, al'alimi masani, adada kulli harfi kutiba, adadin dukkan wani harafi da aka rubuta. Tun daga bismillahi ba, da subhanallahi dukkan kalmomin nan, adadin dukkan wani harafi da aka rubuta kafin da karanta wannan kalmomi. Wa yukutabu da kuma wanda ake rubutawa da wanda za a rubuta nan gaba, abadal abidi na abadan abada, hausawa sun sata har abadan abada, wadda harar dahiri na da zamani wanda yake babu tikewa shi ne ma'anar wannan kalmomi. Wa ya ƙudu ba da kulli makatuba, kuma ana so ɗalibi ya dinga faɗa bayan dukkan wata kalma da ya rubuta ta ilimi, in ya gama rubutun ana so ce amantu billahi alwahid alahad alhaq wa da la sharika la wa kafartu bima siwahu ana so ya karanta wannan bayan duk wani abu da ya rubuta ya ce amantu billah na ba da gaskiya da Allah alwahid makadaici alahad wanda yake shi kadai alhaji ubangijin gaskiya wahadahu shi kadai yake la sharika ba abokin tarayya da hugare shi wa kafartu bima siwahu na kafircewa duk wani abin da ya wane shi wanda ake bautawa ana so ya faɗi wannan bayan ya rubuta kowace kalma. Wa yukusiru salata ala nabi ana so ɗalibin ilimi ya yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana son hajja. Fa inna domin shi manzon Allah rahmatun lil alamin shi rahama ce ga dukkan talikai to albarkacin yi masa salati da ambatan sunansa a salatin nan sai Allah ya arzuta ka da haddace karatu saboda albarkacin yawan salati ya yi lamba ta dai ai rahmatan lahu shi maza Allah rahama ne ga talikai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qad ba rahmati min Allah linta lahum ka gane ai to fa bi barakati salati alaihi bin shari da albarkar salati ga manzon Allah narju nuzular rahama muke kaunar saukowar rahamar Allah wa shiddatal hibd da kalfin ko tsananin hadda wa zawalin misali da gushewar mantuwa to alhamdulillah qala shafi'i wa radiyallahu anhu sai min Allahu alwadi shafi na nawa shafi na sa'adin da uku yau sa alai buba masu zo ba to suna biki yauwa ina ne na kace shafi na saba'in da nawa to wai za ba hasina ko wai za ta ammalina wai za ba hasina idan muka yi bincike fi sababi hazal hazfi cikin dalilin wannan shafewan harafin illa cikin fi'ili a wuri muka ce alki daga alƙa muka shafe alif ka gane ai muka ce udu daga da'a ya du'u ko yawwa muka ce ikibi daga kafa ya kafi muka ce aqabi daga qaba ya qabi to idan muka yi bincike cikin sababin shafe wannan lamnazis ko ba za mu samu komai ba daga cikin dalilai siwal bina'i in banda wannan ginin da aka yi a bisa shafewa harafin illa ga sababan shine mafulin lamnajid lamnajid sababan ba za mu samu wani dalili ba siwal bina'i sai wannan gini da aka yi akan shafewa wannan harafi to wa min zalika daga wannan ne na hukumu muke yanke hukunci أن فعل الأمر فيها في مثل هذه الأمثلة صادقة lallai fi'ili amri cikin misalin wannan misalin da ta gabata yubuna ana gina shi ala hazfi harfil illati abu sa shafi harafin illa ba wani sababi illa shafi harafin illa wai za na zana ila fa'alil amri fi baqiyatil amsila idan muka yi duba zuwa ga filoli amri cikin sauran misalai da suka gabata a gane ai bayan alki da udu da taharra kamar ibtaha akari ma uduza ijma'u rattibi agliki ihfazi su ne waɗanda suke a baqiyatul amsila to nara za mu ga annaha ita salat marratan a marra ta farko da aka ce ibtaha akari ma uduza ita salat da alifin ta sadu da alif ne a ƙarshe abinda ake neman sukun a fili amri iftah akrim sai aka da ibtaha akarima ta dullu wannan alif din tana nuni ala isnani abu sabutin biyu ne suka yi aiki ko ko ake umarta in ka ce ibta kana umarta mutum ɗaya ne in ka ce ibtahu kana umarta jama'a ne daga uku zuwa sama amma aka ce ibtaha yana nuni abu sa isnani mutum biyu wa marrata a wata marra kuma biwawin ƙarshenta yana saduwa ne da wau, ijma'u, istahimmu, ukuruju, wannan wawun kuma ta dullu ala jama'atin zukur, tana nune a bisa jama'ar mazaje, jam'in maza ne, ake yi wa umarni, wa ukura ɗaya jumlar kuma, ƙarshenta yana saduwa biya'in da ya rattidi, agliki, ihfazi. ita kuma wannan ya ta dullu ala wahidatin muqadaba tana nuna abu sa mace guda ɗaya wacce ake magana da ita ba ba ga'iba ba wa birruju'i idan mun ka komo ila mudari kulli fi'lin zuwa ga fi'li mudari na kowanne fi'li min hadhihi al-amsala daga wadannan mutakan misalce da rabihi nunan zamu ga wata nu'ara ko nun guda na waɗannan masu alif alif din da masu wawwau da masu yaya in fi ne mudari'i ne ta ce yabtaha ni ta ba ta ibtaha ba amri kenan in aka dawo mudari'i sai a ce yabtaha ni yakrimani yuhaddizani wa yajma'una aka ce ijma'u to idan fi'ili mudari'i ne sai a ce yajma'una idan rattibi amri ne sai a ce tartabila kuna jerantawa ku mata walakin hazihi nunu sai dai wannan nu'ara da muke gani a nan na tasniya da jam'in maza da jam'in da da bukata ba la tujadu fi af'alil amri ba a samu ta cikin filoli amri almuttasila mai saduwa bil alif da alif da ibtaha din nan yabtahani ya ka ta ibta kaga babu nu'aran awil wawu ko wawun nan da ya sadu aka ce ijma'u babu nu arab irin na yajma'una awil ya'i ko yan nan da aka ce rattibi agniki ifazi zan mudari da aka ce yar yartabina ko yaglaqina yahfazina babu walakin hadhihi nun sai dai wannan nu ara la tujadu fi afali amru musa bi alif awil wawu awil ya' ولذلك يقال تو دليل haka ake cewa inna fi al-amri fi hadhihi al-ahwali salati haqiqa fi'li amri cikin waɗannan halaye guda uku da ya sadu da alif da waw da ya mabniyun abin ginawa ne ala hazfin nun abu ta shafe nu'ara ba ala hazfi harfin illati ba yawwa shafe nu'ara na atasniya da jam'in maza da kuma bukata ba shi yake nuna cewa fi'ili ne amri to alhamdulillah shi ne alamar sukun din sai me na'am to hamziya shafi na nawa shafi na nawa to ina za mu tashi na'am shafi na biyu ne alaka nuna ya kai na uku Domin مولد كان منه في طالع القب وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به هواء بل لهواء أنها, أنها حملت أه بدأوا أن هذه نفساء مولد هل هو شيء da wabalun annoba ka gane ai wa waba'un da masifu suka tabbata alaihim ga kafirai kana da ya kasance minhu daga haihuwan nan fi ɗali'il kufri cikin ɗali'in nan na kafirci ka gane ai ɗalibi shi ne najimun yin sadallubi ala hukuri makaruhi a zamanin jahiliya da suke duba da bokanci akwai wani sauraro idan ya kullo suna ce masa sauraro ne da ganinsa babu alheri yana nuni ga faruwar wani mummunan abu to in ma akwai shi to haihuwar manzon Allah a wajen kafirci ya zama tauraro ne mai wutsiya tunda ya kawo ƙarshen kafirci a jaziratul arabi gaba ɗaya eto gidin su ne su rusa katangar su ce su to ba su da mai ɗaurewa to ana sa bai mana barna ba ɓangaren yamma maulidun kana minu fi ɗali il kubri haihuwa ne wanda wabalun masifu wa waba'un da annoba alaihim ya tabbata ga kafirai kana da ya kasance minu daga wannan aihuwa fi dalil kubri cikin ɗali'in nan na kafirai to fa hani'an fan ciki ya tabbata bihi ga manzon Allah bi amina ta ga nana amina bismillah bismillah ku zo kalazo fa hani'an farin ciki ya tabbata bi amina ta ga sayyidatuna amina ka gane ai bihi da samun wannan ɗa a cikin tsatsan ‘ya'yayenta. Menene farin ciki alfadulu, falala ce, allazi wanda hawa'u na na hawa'u shurrifat aka ɗaukaki darajar ta bihi da samuwar wannan abin haihuwa sallallahu alaihi wasallam. In ana magana za a ce, ai shi ma jika ne daga cikin jikokin na na hawa'u. Kai hawa'u ta yi daraja, ta samu ɗaukaka, bihi da wannan abun aihuwa sai ce malli hawa'a ka gane ai waye zai yi jayayya da nana hawa'u cikin wannan halala annaha cewa ita ma fa hamalat ahmada ta dauki sayyidatina wato sayyidina ahmadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zazanta au ko kuma annaha cewa ita nufasa'u ta yi naƙuda bihi da shi to alhamdulillah sai ne to shafi na nawa ku taru shafi na nawa ne muktaru dari da ashirin to imami hadisi na nawa shafi na ɗari da ashirin? To, hadisi na ashirin da biyar, ma haƙƙo imri'in musulmin, ka gane ai, ba wani haƙƙi ga mutum musulmi da hushe'un yusafi da yake da wani abu da ake wasici a cikinsa. Ya bi su har zai kwana lailata ni darare guda biyu a jere. illa face wa wasiyatuhu wasiyan nan tasa makatubatu abin rubutawa ce inda hu a wajensa ka gane ma'anar in dai har mutum yana da wani abu da yake so yayi wasiya in ya mutu a zartar a dukiyarsa ko a ƴaƴayensa ko a wani abu da ya mallaka to ko da lafiyarsa ƙalau ko yana da guntun ƙuruciya bai tsufa ba to kar ya wuce kwana biyu ba tare da ya rubuta wannan wasiyar ya ajiye ba inda mutuwa ba sallama take yi ba kuma ba gaya masa ga ranar da za a mutu ba ba a ba shi garanti sai ka tsufa ko sai ka yi jinya sannan za ka mutu ba shine ma'anar hadisi ka gane ai eh, mutum musulmi bai da wani haƙƙi in da yana da wani abu da ake yin wasici a cikinsa bai da haƙƙin da ya bi su lalata na har zai kwana darare guda biyu illa wa wasiyatu maktubatun indahu face wasiyar tasa tana nan a rubuce a wajensa ko da ya fingire ya tafi in an zo tana nan a rubuce daga an daga shi za a ganta wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim an abdullahi ibn umar ma khaba man istakhar maza Allah yace duk wanda yake istihara baya tabewa in dai za ka yi abu mai muhimmanci za ka ba wa Allah zaɓi ka yi addu'a ta istikara Allah ya zaɓa maka mafi alheri to ba za ka taɓa taɓewa ba a rayuwarka wala nadima manista shara duk wanda yake neman shawara na masana to ba zai yi nadama ba akan ayyukan da yake aikatawa wala ala manikta sada manikta sada wanda yake kyakkyawan nufi wajen ciyar da iyali la ala ba zai talauce ba ka gane shi ne ikitisabi tsakaitawa wanda Allah ya siffanta mana a cikin ibadur rahman wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama in za su ciyar da iyalansu lam yusrifu ba za su yi barna ba ba za su yi almubazzaranci ba dan suna da wadata ba za a ci har a zubar a bola ba wallahi yuktiru kuma ba za su yi ƙauro ba ba za su ɗebo ɗan kaɗan wanda ba zai ishe su da iyalansu ba don tsabar son kuɗi alhali Allah ya wadata su ba sa yin wannan sai Allah ya ce wa kana baina zalika qawama ya kasance qawamin matsakaici baina zalika tsakanin itirafi da ikitari ina fata an gane to shine ikitis ikita sada anan wanda yake kasancewa baina zalika qawama aita wa sadafin nafaqati yake tsakaitawa ka ba cikin ciyarwa shine ikita sada ala iyalihi abu sa iyalinsa da zai israfin ba tare da barna ba wala taqatir alai ba tare da yi musu kauro ba in dai zai yi wannan a rayuwarsa to ko ba zai yi talauci daga abin ya ta san karewa to Allah zai karo masa wani ba zai yanke ba in dai yana iktisadi in ya samu baya rike hannu kamkam ya yi ta'ajiya wai shi tsoron kar ya ƙare ya hana su abin da suke bukata iyalin. In kuma akwai wadatar ba za a yi barna ba har a zubar, wannan ba zai yi talauci ba a rayuwarsa. Haka manzo Allah ya faɗa. Saboda mai Allah ai yayi alkawari wa ma an faqatun min shay'in fa huwa yukhlifu. Duk abin da kuke ciyarwa na kowane irin abu fa huwa yukhlifu Allah ne yake mayar da shi. Ba dabara ka bane, ba iyawarka ba ne ba ƙoƙarinka ba ne in dai ka kiyaye wannan ƙa'idar ba ka ɓarna ba ka almubazzaranci kuma ba ka ƙauro wajen ciyarwa to ku Allah ya yi alƙawari wa ma an baka min shay'in wa huwa yuklifuhu duk abin da kuka ciyar ko menene Allah ne zai mayar da gurbin sa wannan hadisi rawahu at-tabarani an Anas ma kana da rajulun min baiti ba wani mutum da zai fito daga gidansa ya ɗalubu ilman yana neman ilimi ko ya tafi neman ilimi illa sahalallahu lahu tariqa ila aljanna sai Allah ya sauwaƙe masa hanya zuwa aljanna domin ilimin nan da kake nema na addini annan zaka san halal ka san haram ka san farilla da suna da musabi da makaruhi da abin da ba a so ka kiyaye ka bi Allah ka samu shiga aljanna to kamar ka fito ne akan tafarkin zuwa aljanna rawahu tabarani an sayyida aisha ma ka fafta an kadimika duk abin da ka sauƙaƙa wa hadiminka bawanka da ka mallaka da yake maka hidima ba ka ɗora masa aikin mai wahala ko aikin da ya fi ƙarfinsa matuƙar ka sauƙaƙa wa hadiminka min amali daga aikinsa da ya saba yau da kullum na bauta to fa huwa ajrun laka wannan sauƙaƙa da kai lada ne gare ka bonus ne fi mawazinika cikin ma'aunanka na lada yau mun kiyama ka sashi alkiyama kana da iko ka sashi aiki tun daga hudowa rana har faduwar amma sai ka ware wani lokaci kace wannan ka je ka nuna ka huta sai da Usmanu radiyallahu ta'ala lokacin yana khalifa wata rana ya shiga yana rubutu sai wani daga cikin sahabbai ya shigo wajen sa ah ya amiral mu'minina kai da kanka kana rubutu ka je ka taso bawon ka manawa ne daga cikin bayan wanda an san ya ya ya iya rubutu ya ce a ai yanzu dare ne ya wuni yana min bauta yana min hidima kuma yanzu dare ya bar shi ya huta mu na sa shi aiki da rana kuma yanzu da daddare ma na sa shi aiki in dai haka ai ban mar adalci kaga wanda suka san haƙƙi kenan duk da Allah ya mallaka musu bayi su musu hidimar da suke so amma suna sauƙaƙawa domin neman lada a wajen Allah shi ne ma'anar ma ka fafta an kadimika min amali da abin da ka sauƙaƙa wa hadiminka na aikinsa ne ka bai maka yau da kullum to fa huwa ajrun laka lada ne gare ka fi mawazinika cikin ma'auninka na lada yawmal qiyamah rawahu al-baihaqi alhamdulillah fatiha da salat al-fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله